kan shi da kansa ba irin wanda muka yi masa ba yau muna lahadi da ta da sha sha tara ga watan daya hijiriya ta ne muhammad sallallahu alaihi shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha hudu ga watan bakwai mai ɗariya nubi da shirin da bakwai muna nan cikin littafin da mai albarka al'usul da talata na al'alama muhammad bin abdullahab rahimahullahu wa rahimar jami' wannan kuma shine darasi na bakwai ko takwas darasi na tara shayi na nawa shayi na nawa shawo kawai wayar tsari ibrahim da abihi mun karanto a yanzu wanda ala kalimatan baƙi ya tafi ake mai ha za mu tashi kuli a halar kita yau dalilan da mala yake kawo na cewa wa'annan asilai guda uku mun yi asali na farko shine wato kadaita Allah na biyu shine ma'arifatu dinil islam cikin shi na baki wanda shi ma'arifatu dinil islam mala yace yana da shi musulunci yana da matakai guda uku al-islam al-iman al-ihsan yace kuma kowane mataki yana da shikashikansa da yanzu muna cikin bayani a kansu وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون هنا أمن ذلك العلاقة معرفة دين الإسلام manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaito mana yace ya ku ahlul kitab ya kuma abu talitahi yahudu da nasara ta'alu ila kalima zo zuwa ga wata kalima guda ɗaya tilo wadda ya ta wannan kalima ɗaya tsawa'in bainana wa bainakum za ta daidaita tsakaninmu da kukina za mu zama abu guda tsintsiya maɗaurin ki guda mi za ta haɗa mu da shi shi ne allah na abu da illallah ba za mu bauta ma kowa ba face allah shi kaɗai wala nu shirka bi shi ba za mu haɗa shi da matarai ko kaɗai ba matari ko kaɗai ba sannan wala ya ta khidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada sashen mu ya riki wasu ubangizai ko ubangiji kuma bayan Allah fa in tawallau in ha kuka juya da baya ko ahlul kitabi kenan wa qulu sharu bi anna muslimun ku ce ku mu'minai musulmai ku shaida cewa mu mun mi kauya zuwa ga Allah ngane kenan ko daraja ta musulunci kenan mu mi kauya da al-islam shine al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta' wal khulus min ash-shirk kami kauya ga Allah ka jayu gare da mai da ka tsalkace daga mai Allah matari wannan shine musulunci mun gane kenan ko to amma da yake jumla ce eh insha'iyya sai zan wani gashi musulmi ne amma kuma bai kada ta Allah ba da tauhidi gashi musulmi ne amma bai jayu ga dokokin Allah ba Allah ya ce ai gaba shi yayi yamma ko ba ko ba samu haka yawa to saboda jimla ce wato insha'iya Allah subhanahu wata'ala ya baka khiyar kai dan adam kana da zabi naka eh musuluncin nan in ka ga ma kai shagiya in ka ga ma ka bari in ka ga ma kai zina in ka ga ma ka bari in ka ga ma kai sata in ka ga ma ka bari kana da khiyar amma ka sani khiyar din kana garashin na Allah in ka zabi in sata sai Allah ya ga ma ka yi ta ba wai kai ka haƙarin Allah cikin mulkin Allah ba kuma kai sata Allah bai so a'a ganin damar shi ne ya kyale ka kai zina za kai ganin damar shi ne ya kyale ka kai da haka dan adam yana da zabi amma zabe shi yana karkashin na Allah zabi da ka zaban makanka sai Allah ya ga dama kai shi yana gane ki na ko ba dan ka haƙarin Allah na kan mai da kan kai salihi na gari kana sallah kana azumi kana zakka kana haji a'a ganin dama Allah na kai wadannan muna gane kina sai ka gode ma Allah da ya ga dama barka kai su muna gane kina ko والدليل شهادة أن محمد رسول الله شهد دليل كان شهادة شو أن محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فرعلا مدكي تذكرة لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة من زو يزومكم daga cikin kawunan an ka tami anfusikum daga cikin kawunan ko kuma mai anfusikum daga cikin mafi daraja ko ta kira amin anfusikum daga cikin mafi daraja tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hato cikin fami ne na Hashim وهاشم من قريش وقريش من العرب سوني ما في درجة على العرب قريشاوا wanda ke kula da ɗakin makka tun zamanin jahiliya su ne ke kula da yi mai wanka da share shi da sa mai zana na da asa da duk wata ɗawainiya da aka yi na ɗakin kaba shi yasa ko a zamanin jahiliya su ƙuraishawa domin zamanin jahiliya an keto tarihin da laraba tsakanin sojinus wada su da jinus sai a shekara hamsin ana fada akwan ɗan ƙwan kaza ko ba in ka karanta cikin bidaya wani ha na ibnu wanga ibnu kathir an kawo duka wannan tarihi to amma su qurayshawa babu larabawa kabilar raba da ta isa ta tunkare su ta yi faɗa da su su da sun kai sai su sham su tai sham su kaya bisa raƙumma su kawo su maka su saida babu wanda zai tunkara su amma in ba su ruwan da ya tahi to in bai laba ga wata kabila mai karfi ba to an gama da shi yadda da za da wala hayawa to don haka min an fasikun daga cikin mafi daraja ku kenan min an fasikun daga cikin makawunan ku laraba azizun alaihi sannan yakan yi mashi nauyi ma'anittu duk abin da ke kuntata ma mutane to manzo Allah wannan abin yake mai nauyi shi yasa manzo Allah ya ce nikan shiga sallah da niyya in tsawaita sai in ji kukan jariri bayana bisa gaban mahaifiyarsa sai in takaita saboda tausayin da gare ne zuwa ga tausayi da nisa tsakanin uwa da ɗanta sai in takaita mun gane saboda tausayi duk yadda uwa take tausayin ɗanta to manzo Allah ya hita tausayin wannan ɗan naka shine azizun alaihi yana yi ma manzon Allah nauyi ma anitu duk abin da ke kuntata to manzo Allah bai tsashi harisun alaikum sannan mai kwaɗayin rahama ne zuwa gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim kuma game da mu'minai mai rangwame na mai jin kai na an ara mai sunayen Allah guda biyu saboda tausayin da aka manzon Allah sallallahu alaihi da jin kan da gare shi kaga arrafu ai sunan Allah ne sannan arrahim sunan Allah ne amma an ba manzon Allah aron suna an ce bil mu'minina ra'ufur rahim wa ma'ana shahadata anna muhammadar rasulullah ma'ana shaida cewa ba abin kadaitawa da manzanci sai manzo Allah ai ta'atuhu fi ma amara ai mai da'a ga abin da ya umarni wa tasdiquhu fi ma akhbara a gaskanta shi ga abin da ya bayar labari shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da yazo aka yi mi'raji da shi ba mi'raji kuma aka yi isra'i mi'raji shine daga makka zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa sama ta bakwai kai har gaba ma sama ta bakwai dan sai da an kai siratul muntaha manzo Allah ta sai da kai inda yaji kukan alƙalami mai rubuta duka abin da Allah ya rubuta duk abin da zai faru duniya da lahira gaba da rubuta yace sai da yaji kukan wannan inda ba ma mala'ikan da ya kai ba ma wata halitta ta zai tan shi kadai manzo Allah zai tan tana amsu mana salloli guda biyar to tasdiquhu fima akhbara ka gaskanta shi game da abin da ya ba labari lokacin da ya zo ya ce ma mutanen makka shi ho an yi tahiya da shi da dare zuwa baitul maqdis kuma daga baitul maqdis an yi tahiya da shi zuwa sama ta bakwai hasratul munta suka ce kai ƙarya ne tunda sun san daga makka zuwa baitul maqdis tahiya ce ta wata guda ta kakaza ta cikin dare guda cikin yan mintuttuka an yi ta suka ce ƙarya na aka zo aka ga masa sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ce shi ya faɗa aka ce shi hada ya ce na gaskanta ce ranar samun asidik asalin suna abubakar asidik kenan ya ce manzo Allah ya ce haka nan aka ce shi hadi ya ce gaskiya ne na gaskanta haka ne min zalika sumiya asidikul akabar daga nan aka ambata mai suna wato mai gaskiya mai girma sai da abubakar to dan haka ga duk abin da manzo Allah ya ce ku ya wuce kan hankalinka ka gaskanta shi kawai ko ba haka ba haushe da ma ce shari'a sabanin hankali wani abu in ka ji kai kanka sai ka ga ya wuce hankalinka amma abin da aka so imani kai imani da shi kawai da in ka ce sai ka san komi kwatta billa to kai Allah ne ya za ka sha komi sai ka san shi dalla dalla ka dai san abubuwan da Allah ga dama ka sani shi yasa ce wala yuhituna bi ilmi bi shay'in min ilmi sace illa bi masha mutane ba su kewayewa da sanin ilimin komi ciki da wajen shi bisa da ƙasa buɗe gabar da yamma kudu da arewa su san shi illa bi masha sai abin da Allah ga dama ya sanar da su Allah shi ke da sanin komi da komi dari bisa dari ko ba haka ba Allah subhanahu eh manzo Allah yace eh mala yace wacce na ba ma naha anhu wazadara kuma a nisanci abinda manzon Allah yayi hani gare shi kuma ya tsawatar wannan shine fa kada ta manzon Allah da manzancewa ba wai kace kai kana kana hadi a baki ba kaulun bila amalin da baki kana hadi kai masoyin manzon Allah kuma ga sunnonin shi kana ta tattake su abin da yayi umurni ba kai abin da ya hana ba ka hannuwa ko ba haka wannan lisanul hal halshenka na hali ba na faɗa ba ya nuna ƙarya na kai ba gaskanta masu Allah ba ba sai ka haɗi da bakinka ai wani ba sai ka haɗi ba ko ba haka ba al-isharatu takfi al-aql aka ce nuni ya ishi mai hankali mai hankali an kame nuni ma ya isa ba sai an so an hudu baki ba ko ba haka ba wa Allah ya ubada wa Allah ya ubada Allah wa Allah ya ubada Allah illa bima shara sannan kana abota ma Allah da komai sai da abinda manzo Allah ya sharata kenan shi sannan na aka samu matsala wajen yan bid'a domin shi dan bid'a ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kishiya ne domin an ce ka tsaya abin da manzo Allah ya ce don an turo annabin ne an saukar da littafi don a goya maka da kai ibada to ta za ka kirkiro ta haka shin wanga bata ishe ka ba kai da abin da ma ka sauka ma baka gama aiki da shi ba ya za ka kirkiro maka kanka wasu kaya ko ba to dole na yanzu za ka bauta ma Allah da abin da manzo Allah ya shar'anta ba maulanka ba ba gani ya kamata ka ba ba ra'ayinka ba wa dalilin salati wa zakka wa tafsirut tauhid mala yace dalili akan rukunin sallah da rukunin zakka da kuma tafsirin tauhidi qaulu ta'ala fadar Allah ya madauki sarki dace wa ma umiru illa li abdullah su mutane ba umurce su ba sai dai su bauta ma Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini dole ne sai ka tsarkake addini ga Allah kadai ko ba haka ba dole ne duk ibada da zaka yi ka san Allah na kake nema shi yarda da kai ya baka lada baka neman ayaba da kai baka neman ka birge baka neman ka bada wahaushi ba ka nema a baka wani abu kawai kana yi ne don neman Allah shi da kai khalas wannan shi na da hidda wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din ka tsalkace addini ga Allah shi kadai wahdahu la sharika la hunafa'a kuna masu karkace mu dukkan gurbatattun addinai karkace musu wa yuqimu sala kuma ku tsaya da sallah wa yutu zaka ku ba da zaka wa zalika dinul qayyima to wannan shine addini tsaye adiba mun kar mu shiga cikin abin masu lokaci yayi za mu tashi dalilu as-siyamu qawluhu ta'ala abin da muka dare daga Allah ne kuskure kuma karamci ilimi na da fuska ce dan muna fata Allah shi ya mana shi ya bayyana mana shi abin da sun dabi mun yan uwa bayani Allah ya zauna da kasar malaiha da sauran kasashen musulmi wanda suka yi dan gaskiya maza da mata da mai Allah kai rahama kaburburan su mu kuma ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiya Allah ka ba su lafiya a